بسم الله بسم الرحمن الله الرحيم الرحمن الرحيم كتاب الحدود كتاب الحدود حدود حد الأجل نعم يجتهد الإمام إمام sarki يجتهد yana yin yana yin kokari في مهيف السبيل a cikin wajen tsoron na tafarki hanya wacce ke guda ke tsoro kamar akwai yan tashi a wajen نعم ما لم يتعلق به حق eh muddin dai haƙi bai zama ya rafe da shi shi wanda aka kawo wani بين قتله tsakanin a kashe shi وسلبه da kuma a ce shi alhalin isa da zai kenan نعم a zai yin alhali itihadi ya zo wani hukunci ya kamata ya yi wa shi wannan wanda aka kamo din nan نعم matsayin nan fashi din إيه.
a tsayan da zai hukuncin da itihadin da zai muddin wani haƙƙi bai rake da shi ba mun ko haƙƙi ya rake da shi to a wannan dole sai an biya haƙƙi نعم in kuma wani haƙƙi kamar da misali da ya fara fashin dan bai riga ya tara kowa ba Eh.
kawai tsoro ya dinga ba mutane kuma har mutane aka je a kamo shi to a nan alƙali sai ya hukunci da shi sai ya tare da shi نعم فكانوا من أبو tsakanin ya kashe shi kawai ko kuma bayan shirgi wa salbi Na.
ko kuma tsire shi sannan a tsire shi ko bayan
نعم ثم قتله wa kadi yi min lazim ko da Na.
shi wannan ma إيه يا سكا da yanke shi ko min lazim sai yin ma'ana ko a kashe shi kawai da kan saka biyu sai fallar matan waye da Na.
ko kuma a tsire shi sannan a kashe shi نعم shi ne abin da yake magana نعم Eh,
نعم shi ne wa salbi yi sun makashi نعم Eh.
تو وقتله من ko هلاكه kuma a yanke masa min lazim yana da cikin nau'in ita da alƙalin zai yi duk wanda ya dama Na.
sai ki a yanke masa hannun dama a yanke masa kama hagu sannan a kalli ونفيه da tore shi بحسب ما يراه duk راجعا abin da zai alƙali ke ganin sa wannan zai kawatar cewa an an yi lalle wani ba zai kara zuwa yawan nawa نعم فإن قتل idan ya yi kisa da halin zaman sa da yi تهتم قتله kisan sa ya zama wajibi dole sai an kashe shi نعم ba zan cikin jihadi alƙali ya ce zai masa wani tare yanzu kuma kisa kawai Eh, ولو لعبد ko da bawa akwai kashe kun je a wannan ne a ranar shi mutum ya kashe ta ya kashe bawa ba a kashe ko Eh.
amma in dai kisa ne irin na maharamci irin na yan fashi ta dole wannan aka mishi an kashe shi نعم أو ko كافر kafiri ma ya kashe sai an kashe shi
لا يجوز العفو an goyi ba a halatta a wannan halin
وإن تاب قبل القدرة wanda shi عليه ne ya tuba tun kafin a je a kamo shi مهم. أخذ بحقوق adam yi الآدمين sai a rubo shi da haƙƙin adam sai ake to da wada wada ya kware kowanne zai faɗi abin da ya kwace masa yanzu dole biya wannan نعم inda shi ya zo da kansa ya tuba ya biya ba نعم yanzu ba za a kashe shi yau gobe za a kai shi ba inda ya zo da kansa ba sai dai idan ya zuba wani a cikin halin kuma dole a kai shi amma wannan abawan da ya gaji kuma daga baya kuɗi da ma ya kwakwace mutane kuma daga baya zai ya tuba sai a gina sai a alƙali masa abuwa amma duk wani haƙƙi kuma na mutane wannan dole sai ya biya na'am wani kutalu sahiru ana kashe wannan na da shi ne shi an daba
na'am na kamo shi wani zindiku zindiki shi ne wanda yake yake bayyana musulunci kuma ya ɓoye kafirci sai zai namu musulmi ne shi amma ya biya wani in ma ya ce ya tuba wannan abu ya yi ba za a gane shi na'am wa man sabba Allah wanda ya dangana magana ga Allah
aw nabiyan ko ya dangana magana ga Allah
kutila duni dunas kitabat wannan sai a kai shi ba tare da shi ba ba wani a ce masa yin shi ba in dai ya dangana magana ga Allah ba misali ya ce a Allah mai adalci ba hmm ko kuma ya faɗa ya ce a ai a yanzu da misali ya ce Allah ba guda ɗaya ba ne hmm ba da ma an za a al'adar da shi ba na'am Allah wani da shi ya ce Allah guda uku ne hmm nan ba na kai shi daga tun dan aya gidan shi ta musulunci shi da shi mai zala yake faɗa yake cewa idan mutum ya dangana magana ga Allah da gairi ma biji kafara ba abin da dama a gidan ta kafirci ne ce kuma gidan ta kafirci ya ce a Allah ɗaya bane Allah uku ne wannan kenan ya rabu da shi hmm amma ya ce Allah na aiki ko kuma ga faɗa yake hmm to wannan kafin addinin su kafirci ba nan san a ce ba na'am ko kuma ya dangana magana in cewa ya yi annabi ai ba turo shi gaba ɗayan halitta ba a wannan a gidan ta kafirci ce wannan na'am su shi ba za ka yi shi ba. amma ya faɗa annabi yake ko mai karya ko makamancin wannan a wannan yan kare ne ba na'am ko ce ba mutum ke ko zuwa ba sa faɗa hmm shi shi ma ya dangana magana ga annabi gaban da gaira ma ji ka fara Na.
ba irin irin sa ta zuci ba na'am shi ma kutila tun su ta mutu ba
wal murtaddu ya rida yuhbadu amaluhu a wannan aikin sa ya zara ma shi ne garin garin ruwa kenan wanda ba a kwashe hmm daga mutum ya yi shekara dubu yana musulunci daga lokacin da ya aikata wani abu da ya da ya fitar da musulunci duk abin da ya yi na sallah yanzu ba ko ɗaya duk abin da ya na azumi ko wani abu ba ko ɗaya yanzu ko ya so kowa musulunci yanzu sabo kil takardar sai hmm ta komai
na'am wata binu zaujatu eh matar zama ta zaku Musulmi.
matar zama ta zaku musulma lokacin da ya rubuta saki ba'i ne eh sani sani sun daga na'am wa istatabu salatata ayyam ana nema mai tuba kwana uku shi ne rubuta na'am fa in taba in yi tuba alhamdulillah wa illa idan bai tuba ba ukila sai a kashe shi walau walau imra'atan ko da mace ce
wa maluhu fai'un duk yanzu kuma ta zama musulma ne ba zan san gado kuma na'am eh ta zama musulma ne fasulun rabi ya insha Allah bijiladul bikiru ana wa bikiru bulala an ce bikiru kawai da larabci duk wanda bai aure ba kawai ba sai ba bai aure ba gwamnati ne bai aure ba duk bikiru ne kawai ba hannun mutum
na'am kowane da ciki ne idan ya riga ya lizu na saboda zina da yi ne aka sai a masa bulala yalla mace ce ko namiji na'am bulala da ake mutawaliyatan majiranta ba a yi masa a kuma yi ba wai a yi ya huta sannan a kuma yi yukada maqatilu ana kiyaye maka sansa duk inda aka san an bige shi zai mutu da sai a kiyaye wannan fa yanzu lil mar'ati ma yaki hal ala ana ce wa mace abin da zai kiyaye ta ai alamar lari raɗaɗin zafi da duka da abin da aka zama wani abu ne mai sauki kamar barzo ko wani abu sai a ce ta mace ba jiki ba wanda aka bayyana al'aurata ba amma kuma da an da ke tuna da ke shi na ce a ɗauki
wa idza rajul rajul duk namiji ana ana tsirauta shi Na.
amma ba tsura ba a cikin al'aura kamar riga ya kwabi
wa yugarrabu sanatan kuma an an masa wannan din ba wa sai a bakunta da shi shekara guda kuma a kai shi kurkuku kuma shekara guda
wa yarjamu al muhsanu shi ka dangage wanda yake ya aure kenan mace ce ko namiji shi ma mutum shi yarda mu wannan sai a jefe shi al-shayamu a sai ya mutu
wa la yasar azabahu ma da'ifatun min al-mu'minin jama'a daga cikin mu musulmai su zama sun halarci azabar na'am don sun da ake shi ga yara na'am wal muhsanu haka ne gani ya yi mu mutane al muslimu shi ne musulmi al hurru na al mukallafu galib na'am ya dauha wada'an wata mubahan kuma a canza kuɗi wanda yake na halal fi nikahin sahihin wata karin da ya zama halal da an ka aure mutum ta take da yake na halal kuma a cikin aure wanda yake ingantacce wanda shari'a ta yadda shi walau marratan ko da su ɗaya ne mutum yi da shi kenan yanzu ya zama musu Mm.
yanzu ya yi ya zama kuma a je da shi za
na'am fal amatu ka ku yanga tusilul hurra ka kasance da na'am ne mutum ya yi aure ku yanga ya tafi ka za ki aiki ko za ki yara ya kai ya zama musu ne saboda yau na'am wal kitabiyatul muslima sabiya ta kuma tuhusin musulma a jiki ta kasance musulmi mutum ya aure kirista yanzu ya tafi da ya zama musu
wasagiratul baligh karamin yarinya mutum ya aura mutum da baliga ta kasance mutumin da yake baliga ba ta yi ta karama ba ce shi ya zama musu na'am wal majnunatul aqila da haukaci ya yi ta kuma tuntun la'akila ta ka san gaushe mutum mara hankali kuma da haukaci ya ce mutum ya aura duk da kake da mugu ne na'am wala yudma'u al jaldu war rajm ba a haɗawan jefewa da bulala a haɗa bulala da jefewa ba za a haɗa ba domin ta bulala ana da mutumin da yake wani wani motsi ne bishir alfiya shi kuma wannan rajin ana yawa mu wanda yake motsi ne ba za a za a ce a haɗa na'am wa haddur raqiqi haddin bawa 50 duna tadrij duk bulala biyar ake masa a bulala hamsin ake masa dole ta gari wanda ba kuntarwa shi shi wata an ce da an bulala ɗari a yi sai an ba kuntar da shi ko gara gara shi ya duke wani kusur lada sai a masa bulala hamsin a abu da abin da shi na'am wa haddul la'ibi me mu yaɗe ba shi haddinsa ar rajm shi ne jefe ba shi da a masa kamar yadda aka ce shi ba wani zai san wani kare bita ko da ko bikiru ne shi ba da sai sai ya yi musu ne na'am kawai ne mai yaɗe ya yi yaɗe kawai har wannan jefe shi ba a yi ba na'am to wannan wai ya kawai da biyu babu alifin kenan wai ya kawai da biyu ko wa yaqabu as-sagiru uqubatan karamin yaro kuwa idan shi ne ya luwadi ana masa hukuma zajira masa zagaya ta hukuma da ta kawatar da shi lalle an san cewa wannan abin da za a masa kuma lalace in ma ne an san lalle ba zai iya kara kuma abu na'am tafi ila asrarin nisa'i kamar aikin aikin nan na a shaharan mata da suke irin maɗugo ɗin nan da suke na'am kuma sai a musu hukuma zajira na'am wata lalle za a yi za a tab- tabbatar cewa lalle ba za su kara yin irin musa haka ake kiransa ko mu haka irin kamar wannan shingaran ɗin kenan da su Mm.
na ɗan haka ko shi wani abu dai tsakanin na'am duk wannan shi ma ba za a kira su ba amma dai za a musu hukuma hukuma wanda ba za su tsara yi ba نعم بارك جمع sai ba ba ne نعم wawati ilbahimati Waɗi da kuma- wawati da ilbahimati kuma mai tafin nan na na dabba wanda yake tafin dabba na'am to shi ma nan sai a masa hukuma zajira na'am wakila yuhaddu kila kuwa an suka ce sai a masa haji wala yuqtalu amma ba za a kashe shi ba a ce kawai a mura ne sai da a masa haji kawai wala yahrumu akluha da ita kuma dabba ba a ce ba a ce ta ba saboda wani ya ya tare ta ha wannan bai harama ce ta bai- ba bai haram shi ta bai harama ba ma sai a ce
wala amatul mushtarakatu don ga wanda ya amma tare a mutum biyu da suke tare a ne sai wani ɗaya ya kewaye ya tare ta in hamalat in dai ciki uwimat alayhi sai a kimanta ta gare shi a ce nawa ne kuɗin da shi zai biya ta zama tasa Mm.
sai a biya zara shi wanda nan a biya shi rawa wa sarat umma waladin ta zama umar da gare shi kuma yanzu in ta ta yi kenan wa illa idan kuma da ciki wani ya gare ta fa fi taqwim ha an qawlani kimanta kimanta ta ana tsala ne wani sun ce da a kimanta ta ta haka wani sun ce a ya gawatar da shi dai kuma daga nan shi kenan ba ba ba ba ya wannan ba a kimanta ta ba ta ta na amalin ta na'am wa ala rasidil hurrati ma haddin maharu mislaha ma'ar mizila sadakin kankan mace Mhm.
shi ne ya tabbata a bisa wanda ya kwaci ya kuma bayan ta ba da sadakin kuma za a masa haƙi Na'am.
ya kwace mutum je je zanayin ka irin ka wanke a ɗan nan kenan nan na'am bayan ya ba da sadakin kanka kuma sai ya yi wani na'am na'am idan mu husani ne yawa to za a masa Rajin.
rashin yawa shi ne haddin da na'am haddin ai hada guda biyu eh ko jalbi ne ko ko ko ko ko rajin Na'am.
shi ne haddin na'am wala amati zan ga kuma ma na kasa wanda ya kawai ta na'am kuma ta su duba su gani yanzu ya sace ta ne ko ta ta abin da ya kawai ya ga datan da ba ta ta ba ta yi kima kaza yanzu da aka taɓa ta ta yi kima kaza abin da ya rage din dole shi zai ja
wa ta da halul haddu haji yana ta dahuli ɗaya ya shiga cikin ɗaya qabla iqamati sun kama alheri sai ya sha biya kafin amma haji zai je gurusa shi kenan zai amana haji da ya zama
na'am ko yi zina kafin amma haji ya kuma yi na'am to ɗaya ya ci dahuli ɗaya ba a ce amma haji kalan shi ba kala eh
na'am la ba'adu ba bayan an ma hajin ba in yanzu an masa ne kuma yi sai a kuma yi masa sauran sana'a wa yasqudu bi subadin shi hajji yana zara'a da shi ba idan akwai wani abu wanda ake ganin ba a tabbatar da shi ba to bayan da za a yi hajji yawa dole sai an tabbatar cewa ya kirkire cewa wani shi ne ya karatu na'am wa yu'akharu lil harri wal bardi ana jirkintawa lil harri kuna albarar da kuma sanyi yin lokacin da za a mutum hajji zai zama lokacin zafi Mm.
to shi a wannan lokacin idan aka biya mutum ciwo yana rubuwa da yawa sai a tsayara in tsananin zafi ne sai a bari sai lokacin da ba zafi da yawa in kuma lokacin sanyi ne shi kuma lokacin ciwo ya fi zafi na'am amma abu kaɗan gudana ya kaɗan sai ga zafin tana da yawa Mm.
shi ma tsananin sanyi sai a tsawara na'am a samu lokaci da wanda yake ba tsananin zafi ba sanyi ba na'am na sai yawa
wal hamli
ko kuma ciki biyan mutu tana da ciki ita ma ba a mata haɗi ba domin kai jawo ya zuwa sarrafa sai a bari shi ta haife kuma kama ta qaddama kamar yadda ya gabata tun ba mun faɗa rama bayan ta haife ɗin ma sai an samu wanda ya sha da yaron na'am sannan sai a mata an gane da mata mutu kuma a lokacin da zama ya zama ɗan ya wahala Mm. wa yathbutu bil bayyinati shi ya hadisi na yana tabbata da shaidu arba'ati har ba ta hararan kaza har ba ta hararan kaza ne ayaye guda hudu mujtami'ina wanda ala sun taru ru'yati a cikin farjihi fi farji sun ga farjin sa a cikin farjin kalmar wadda fil muqawala kamar mushi a cikin kura san duwa ga suke na'am su sun faɗi wannan ba wani sun gaisa kawai ce a mun gaisa a kwanci a da hu gaisa a kwanci kawai suna zaune na ya ga kwasan cewa da na ce ko mun gaisa a cikin mayaji kullum na ba duk wannan bai isa ba a sai ka ga farjin sa a cikin farjin shi
walau qalu zulan kafin fara sai ayyana ne yujibu al hadda idan wasu ba ka sun banta sun fada ba sun sun sun fada ba kawai sai suka mun gansu ne zina a kanu kana fatan mana na'am
ya ce kazubai ne a musu mura tamanin tamanin ma na'am kowane da shi kawai sai suka mun gansu ne zina sai ku fada ka gaji kun yi zina a yaya suke Mhm.
namijin akan macen kansa yana ina kansa yana gabar da shi da ita kawai suna yamma ko kawai suna kudu kansa suna arewa haka haka duka ku fada yayin da zai gudu ku ɗan ƙuru-ƙuru duka a wuce na'am ta shahadatu salasatin kamar sai da mutum uku ba wa shakki rabi da kuma wanda na hudu shi duk suka suka faɗa a gane sai haka aka suka faɗa suka ce ai ga sai da sai su ko kwanciyar mu girbi suka yi ko kuma ɗaya na kan ɗaya sannan kuma ila yau kawo suna wajen gaba yau suna amma in na uku da ya yi shi dinga ta a ce na wasan nan ko kuma ce take da na suka ga shi ko kai ki zaka to kuma kowanne zai amsa guda tamanin duk mutum ukun da suka musa baya wanda suka cika kenan na'am a wurin tana'ihi ko kuma a nono shi na ukun da ya zo na wurin da ya zo zai ce ka a ni dai ba bana to duk sauran guda ukun zai amsa guda tamanin
na'am walau raja qabla al-hajji da shi da ya zo na hudun sai sai ya komo kabla hadi kafin a hadi bayan duk sun zo sun faɗa sun ce sun yi hadi aka tabbatar da komai da komai duk sun faɗi kamannin yadda suka gane su aka ce to a gaya masa hadi sai ɗan ya ce kai ni ba ban gani ba
bayan da ya ce a gani bayan ya ce ya gani da ban kullu kaza fashi shi gina ja mu duk sun hudun kowa zai amma bulala ta mana hashi wa ba'dahu idan ka bayan sai da aka zo aka sai da wancan hadi din ne in yanzu wanda aka faɗa din ma bayan sun tabbatar da shi an zo an masa hadi sannan sai ɗaya zai ce kai ba abin nan ba kawai ni ba ban gani ba kawai faɗa na yi wahadu da shi kaɗai na rawa bulalan kaza biyu na'am su dama su dama an yi musu za a musu dama eh, wahadu shi kaɗai bayan an tabbatar da haddi sun tabbatar da komai da komai su gudun kowa ya faɗi ga yanda aka an tabbatar da cewa eh yayi zinin nan aka zo aka yi masa haddi sannan sai irin shi ya dawo to shi ya ga ce wannan su zuwa kuma ruwan shi da ya dawo din shi yanzu shi za a ba haddin kasa eh wa fil i'tirafi haka na ana yin haddi da furki mutum yake na zo ya faɗa shi na yi zina shi kenan sai a masa haddi wa yakfi marratan ya isa mara ɗaya mutum ya faɗa ba wajen ya zo ya ce cewa na yi zina na yi zina na yi zina ba.
aw zuhur haml halwat ko kuma bayyana na ciki na mace wacce take mawazinci ya gabar miji an san ba ta da miji kuma a gangar shi a ta an san ba a sa ruwa ba a sa rogo kenan malam sai a mata haji kawai
wa yaqimu sayyidu ala arqai sai yi yana iya tsaye da haji a bisa bayan sa ya ji tsakanin mace da miji bayan sa a ce suna ya gan suna zuwa sai sabatin zai yi sa ba ya tabbata da shaidu ba wai shi kawai dan ya ji labari ne ko kuma a gani dai shi ya gani aw i'tirafi sai kuma shi ne suka faɗa suka suka ce a ai ya ji suna faɗa cewa sun yi zina shi kenan sai ya musu haji la bi mujarradi ilmi ba mu jira da ilimin sa ba san suna kaɗai kaɗai da ita su bayan nasa ba kawai ya ce ya musu da mutum ya musu bulala saboda wannan.
na'am aw kaunaha zawjata hurrin ko kuma kasance wata mata mata ce ta wata wani ɗa na'am ita ma ba da ma haji yanzu ku yanzu ka ce amma tana auren wani Na'am.
su kuma wasu ɗan ɗa ne to ba da ma ka ce za ka ɗaya mata da haji ita ne na'am a dai kawai ƙarshen ka take wannan dai da haji da ya ka iya mata haji ba ya za ka ce za ka ba.
aw mamlukata ghayrin ko kuma mallaka abun mallaka wani ce ba wai a mallaka su ce shi kaɗai ba shi ma nan ba ya dama ya tsaye da haji na'am alhamdulillah su muke kare tsawo da kare tsawo da sai mu sai mu sai